وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم مصطفى محمد وعلى آل الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في أرض صاحب العصر والزمان وهو في الأرض إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يوم مسلمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته to makasudin taron mu a nan shine tunawa da ranar aiko manzo rahama sallallahu alaihi wa sallam. wahayin farko da aka yi masa awa ba ko kuma ce lokacin da aka ayyana yanzu lokaci ya yi na aiko shi a matsayin manzo ya zuwa ga dora wannan ra'ayin waɗansu ne wanda suka rubuta a littattafansu wanda ko su wasu waɗannan al'umma musulmi suka kwafa a cikin bible an rubuta cewa wata rana allah a faɗinsu ba ubangiji sai je gidan yaƙub ya kwana ya ci tuwon yakubu ya kwanta yana bacci kai yakubu kaga dama ta samu ga ubangiji ya zo gidanka gashi yana kwance yana bacci gashi kuma in ya tashi da safe zai tafi abinci sai yakubu ya ce kaki tun da na samu wannan dama bari kawai ce mishi yana wai in ji ubangiji ta wannan irin al'amari malam in mutum ya karanta wannan ba sai ma ya fasa imani da addinin ba gaba ɗaya yanzu allah ta'ala mahalicin sama da ƙasa shine zo zo wani ya makure shi wannan wani irin tunani amma yana na abubuwa na babu to masu ra'ayi irin wannan da suka je suka ɗauko suka saka a musulmi har na ji an ce wai suna cewa duk wanda ya ce manzan allah muhammadu dan abdullahi manzo ne kafin a yi masa wahayi wai ya kafirta to ku rubuta mu a kadarin manzo ne tun kafin aiko shi in kun din kafircin ku ne mun yi mu shiga amma a wajen Allah imanin mu ku duba ku gani lokacin da maryam uwar isa ta haifi isa wa ta haifa shirarar nan ya iya magana ya ce inni abdullahi ataniyar kitab waje alani na biya waje alani mubarakan aina ma kuntu a usani bis salati wa zakati ma dumtu ayya wa barran bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran shaqiya wa salam alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'athu hayya zalika isa ibn maryam to ina ma fa ma baraka bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam shi ba salamun alaihi bane yau maulida isa ne salamun alaihi yau maulida kuma da za mu tambayi masu wannan itikadin to da isa da muhammadu wane ne fi ɗaukaka za su ce mana muhammadu ya fi to shi ne zai ranar za a haife shi a haifi annabi ya magana da uwarsa an tana haifo shi yana ce mata bana da hamin ta ta Allah ta zane a ruwaya da dama sun ce shi ya magana kada ya alaki alaki rabbuki sariya wa khudhi ilayki bi jizrin ali ta sakana alaki rabbul an ce shi ya magana da bana da hamin ta ta a wani ruwa ma ana cewa man ta ta wanda ke karkashin ta kira ta to isa kun garan da aka yi shi annabi to ba ba haihuwan isa ba har haihuwan maryam ma an haifi uwar isa ne domin magana ya yaɗu akan cewa za a za a haifi maceci wanda zai cuci wannan al'umma sai- sai ana tsammanin wannan da abin da ke cikin matan imra ne sai sai sai da da ta haifi da ta haife ta sai gashi ta haife ta mace ta ce ya rabbi na haife ta mace kuma namiji ba kamar mace ba tana kuma mace ba karamin miji ba amma dai alƙurin da ne yana aka kai ta aka raine ta zakariya ya raine ta zakariya annabin Allah ne lokacin da ainihin Allah ta'ala ya so ta haihu din aka ce mata ta bar masallacin ta je ta haifi annabi ta zo da annabi to ta yi wani ce eh amma shi isa sha Allah ya zama rannan ne ya fara wa'azi ce na'am haka ne haka ba sha Allah sha Allah isa ran da aka kai shi rannan ya fara wa'azi to amma shi wannan annabin sha Allah cewa sai da ya cika shekara 40 amma ku ga mana menene bambanci sai da ya cika a shekara 40 ne ya zama annabi ko ko dama annabi ne an jinkirta waye ne gare shi an jinkirta aiko shi da lokaci da na karanto muku abubuwa da dama dangane da al'amarin manzon nan sallallahu alaihi wa alihi da kuma ma bayanan da aka yi dangane da zuwansa har ma ta kai ma su shawa ba su shakka dangane da shi ne wannan annabin da zai zo kafin haihuwar da lokacin da aka haife shi da lokacin da yake yara- yaro duk sun riga sosai kuma a ruwayoyin ruwayoyin mutane da dama har littattafan eh, sauran mutane sun ruwaito bayanai daban-daban da ya nuna cewa an haifi annabi kuma sun nuna cewa tafiye-tafiye da dama da aka yi da shi wasu sun ga alamomi daga eh, ba- jama'an ahlul kitabi sun ce shine wannan annabi da zai zo da shi kuma har a a lokacin banu su'ad wajen halimatu sa'adiyya wasu nasara daga habasha da suka ganci suka ce wannan shine wannan annabin da aka mu ɗauke shi mu je da shi habasha don ya girma a can sai mu zama annabin daga wajen mu jin tsoron haka nan ne ma yasa halimatu sadiya ta dawo da shi don wa'annan habashawa sun zo su ɗauke shi da kuma ranar haihuwansa eh, malaman yahudu sun ga wani haske wanda ke a cikin littafin su an nuna shine alaman ranar haihuwan wannan annabi suka zo suka ce ko an yi haihuwa a cikin ku aka bincika aka har aka suka je su- aka kawo suka kawo jaririn har aka ce wani daga cikin su mai suna Yusuf sai da ya soma yace ku banu Isma'il kuke da wannan daraja mu mun dauka cikin mu zai fito amma sai ga cikin ku da kuma wani rahibi da abu talib zai tafi da manzo Allah yana yaro ya ce wane ne baban wannan waye waye uban wannan yaron ya ce ni ne ubansa sai ya ce kai ne ubansa ya ce eh sai ya ce ka gaya min gaskiya domin shi bi kai ne mahaika haife shi sai ya ce a ba ni na haife shi don ana ce ma eh, ammi uba amma ba a cewa mahaifi walid shine mahaifi amma abu ko yana iya har har dan uwan uba ana iya ce masa abu ko mu muna cewa kan muna cewa uba amma mun ce mahaifi wanda ya haifa wanda ya haifa ke to sai ce kai ne uban sai ce eh. sai ce wa- mahaifin wannan bai kamata ya zama yana da rai sai ce a ba ni ai ce kai ni ba ni ne na haife shi ba dan dan uwana ne sai ce yawa na sani mahaifin yaron nan ba zai zama yana da rai ba don an an rubuta littafi da sauransu da sauransu ba dai abin da nake so in dau- tsawaita muku magana dangane da shi ba ke tun da ba mu da lokacin za mu yi magana wani abu da- da da su su ama suke kokari su nuna shine cewa shi manzon nan bai san manzo ba sai ran da aka yi shi kamar har ma suna kafa hujja da ainihin wajen ka tsarar fata wa iya zubila a tambayi fasalu ahlal zikir in kuntum la ta'lamu ku tambayi ma'anan wajen ka tsarar fata wajen waɗanda suka san ta- am- fassaran alkur'ani da tawaye shi ku ji ma'anansa amma kar ku ɗauki luga ku faɗa abin da ranku ya gada ku ɓace ku ɓata wannan na ba ku ma misali da uwar isa alaihi salam da haihuwar isa to wannan kuma uwar musa ce a shekarar da aka haifi musa shekarar nan ana kashe 'ya'yan bani isra'il masu duba kuma sun gaya mu fir'auna wannan shekarar da haifi wanda zai zama sanadiyar mulki tafiyar mulki saboda haka ya tsananta bincike hatta kai ma saboda tsananin bincike ana bare cikin mace mai ciki a gani ko namiji ne a yanka ta kai ma ainihin duk mace mai ciki ana sa ta a cikin lissafi ana ana ana ana la'akari da yau yaushe ne haihuwar ta to sai wannan shekarar da can akwai masu muraƙaba da inda mace ke ba isra'iliya take da ciki akwai yan rahoto wanda za ta rika kai rahoto yau cikin ta wata shida yau cikin ta wata bakwai tana iya haihuwa yau cikin ta takwas yau ta to wata haihuwa ba za ta wuce wannan ana nan ana nan aka yi wa a ga mai aka haifa namiji ko mace in mace ce a kyale ta in namiji ne a yanka to wannan shekarar da aka ba fir'auna bayanin cewa shekarar haihuwar ne sai ya tsananta bincike ya ce yana gudun kar a zo haihuwar nan bisu saboda haka masu ciki a rika yankawa sai ana yanka ciki a duba a ga me jaririn ban san ko sun yi operation ne a lokacin ba suna yin operation ne suna da wannan ilimin su gano in sun ga namiji ne su kashe in mace ce su kyale amma dai abin da aka ce suna ta kai masu na yanka ciki in sun ga namiji su yanka a wani shekara a wannan shekarar sai uwar musa ta haifi musa kuma ta haife shi namiji firgici ko ya ɗauke ta ta san cewa na mahalaka za a yanka Allah ta'ala yana cewa cikin littafin wa auhaina ila ummi musa a nirdi'i muka yi uwar musa wa'ayi cewa ki raine shi karki damu abin da zai faru shi in kin ji tsoro dangane da wani shi ki sa shi a akwati ki jefa a cikin ruwa Allah zai dawo maki tsoro ko ya kama ta duk da an yi mata wayan cewa karke damu ki raine shi ba abin da zai faru da shi amma in kin ji tsoro ga abin da za ki yi ta ji tsoron tsoro ya mata tsanani ta nemi akwati ta saka shi ta je ta saka a ruwa iyalan gidan fir'auna suka tsinta aka kai gaban fir'auna ana bude aka ci jaririn ko daga ni ba isra'ili fir'auna ya ce a kashe shi matarsa an ce akwai da ke a ruwa an ce mata a gidansa ne wasu na cewa yarsa ce ko ma me ya kasance da ita ta ce gara dai mu riƙe shi a matsayin ɗa mai ba amfani mu sannan sai sai saurara sai zama yanzu yaron ya zama ɗan gidan sarki sai aka ma yanki karɓar nonon kowace mata aka rasa za a kwana da kwanaki kuma bai ci abinci ba a wani ruwaya an ce wata shida a wani shekaru wani an ce bai ma da haka wani aka ce kwana arba'in wani aka ce wata shida kafin kuma bai ci komai ba bai ci komai bai sha komai ba kuma yana da rai duk matan da ta zo ta sai ki karɓar nonon aka yi ta kwanaki a haka nan sannan aka ba da shela yaro sarki yana da ɗa ana son duk wata mace wanda take shayarwa ta zo ta duba ko ta zo a gwada ko za ta shayar da shi kowace ta ya miƙa mata nono sai ta kika da yar uwansa ta ji shelar ta je ta leƙa ta hango shi musa ne dan gidansu sai ta ce in nuna muku iyalan wasu gida za su raina muku wannan jaririn kuma za su yi masu kunasiya suka ce kawo ta zo da uwar yana miƙa mata nono ta karɓa suka ce to shi kenan sai fir'auna ya ce mata je mata da nishi a gidanta a yanka mata albashi kawai ta rika zuwa dai da shi da sarki yana ganin kansa kuma ran da Allah ta'ala ya magana da Musa min janibin turul aiman da zai dawo bayan ya yi hijira ya yi aure ya yi iyali ya kamo hanya zai dawo ya hango haske ya ɗauka wuta ne ya ji aka yi magana da shi ya firgita ganin sanda na zama macijiya sannan sai Allah ya rika lissafta masa wala karmanan na alaika maratan ukhra yana zai fara je masa ai tun ba yau muka maka ni'im muka maka ni'imomi yayin da mahaifiyarka take muka ce mata tare ne in ta ji tsoro ta saka a kwaci ta wurga wa za mu dawo za mu dawo mata da kai muka dawo da kai wajen mahaifiyarka duk idanunta ya nasu kuma kai kaza kai kaza kai kaza har ta kai maka kashe rai ka gudu muka kakkare ka to ashe ka ga dama shi annabi ne Allah yana shirin shiga ranar wahayi ne ko ba lura ba sai ranar wahayi sai aka yi masa wahayi to har wannan Musa kenan yanzu da za mu ce ran da aka haihu wannan wa aka haifa annabi aka haifa ko ko musa ne daga baya aka aka riga dama a yi mashi wayi za mu ce to dai wannan annabi ne da ba annabi aka haifa ba ballanta ko dole ta ku cike ke ruwayoyi da suka nuna cewa an saka shi annabi ne tun kafin a masa wayi to wani abu ma'alumi da suke faɗi suna cewa manzon nan sallallahu alaihi wa alihi ya yi itikafi na shekara goma sha biyar a kogon hira yakan je ya tara kansa a wannan kogon ya daɗe mai fito sai dai a rika kawo masa guzurinsa wani rasu na cewa kan zo karɓi guzuri daga lokaci zuwa lokaci sukan kuma cewa ana kai masa kuma malumi ne cewa sun san ali na kai masa guzuri ali ya zauna tare da shi shekaru da dama kafin a yi masa wani kuma ya kasance ya kai masa abinci a wannan kogo to sai suka zo aka tambaye su to menene manzan nan yake shekara goma sha biyar a kogon yara sai suka ce wai yana ta hannunsa yana tunani ne na yadda yake ganin yanayin al'ummansa da ganin cewa lallai tana bata kuma gunki bai kamata a bauta masa shi ne shiga kogo bai yana wasu kuma suka ce a yana ibada ne da irin ibadan annabi ibrahim don dama gidansu su suna suna addinin hanafiya ne ba su bautan kuma dai na ga muka abinda sun suka roito ne ba mu bukatar ruwansu amma dai tunda sun roito sun ce haka nan kaga in ka in ka lizimta musu abinda sun suka faɗa zai to to da kun ka ce haka kuka ce kuka ce haka nan dama can gidansu ba su bautan gumaka suna bautan annabi addini annabi suna bautan bisa addini annabi ibrahim kaga yana yin addini annabi ibrahim ke ko to me ya kawo kuma yana tunani ba an sa abuwa sun wato kaga wanda wani wanda bai ba shi ba musulmi ne ba shi ko kuma wanda bai yarda da addini ba in yaji wannan zai dauka philosopher ne din philosophers haka su sukan daɗe suna tunani a ƙasar girka an wani yayi da ake yayin filosofanci ko a nan sai a ce wannan ai wannan masanin falsafa ne yana yawan tunani in yi zugun sai daɗe bai yana tunani bai ci ba komai to an ce an yi wani sarki mai son masana falsafa sai ya kira su dina ya kira da yawa su malaman filosofi su zo to sai ya ce ina wane cikin wani masanin filosofi su kasance sai suka ce a ai wannan yaushe zai zo wani cin abincin ka ai shi kullum tunani yake to sarki ce ai ina son gaisa suka ce ai wannan ai a tukun yake kwana drum yake kwana zai sami duro ne ya shiga cikin duro din ya rufe kansa kawai in rana ta fito sai fito buɗe duro din ya zauna kai ya zuko a gaba ke rufe to shi ne sarki ya ce idan an mashi idan kin zai je tsaya sai gan shi wannan philosopher ne wani zogon can shi sarki yana tsaye gabansa ko ya gan shi bai gaba bai ma ga sarkin yana ya nutsa cikin tunani sai can sai shi sarkin ya dan magana ka ya dan gyaran murya ko ya dan lura akwai sai haka sai ga inuwa a cikinsa sai lura inuwan wani sannan sai haka sai ya ga shi wani ya yi masa ino a ran shi yana zaune a rami sai ya ce masa sarki ce ko kana da wata bukata gare ni sai ya ce bukata ta ita ce ka kauce man ino kayi man ino ka kauce sai ya ci gaba da tunaninsa to wannan yana baka wannan wannan da gaske ne ya faru ne a tarihi ba tatsuniya ba ce da gaske ne a wannan tarihi ne sosai to wanda ya ji labarin shi ma annabi ya ja shi kuma goyon zugun me zai ce masa garin sa
annabi ya fi karfin filosofa aka ce mai yake wai yana ta hannus mai ta hannus tunani ce a'a mala in baka sani ba kai mu mutane shiru mu in aka ce mana lokacin da annabi yake kogon nan yana zuwa saman bakwai mu za mu yadda don shi wannan manzon da shekara dub- dubu dubatan dubbai a wani ruwaya dubu biyu wani ruwaya kaji an ce du- har da dubu mai tamma an an riga an yi wannan manzon kafin a a halicci adam kuma yana bautan allah ne abincinsa shine tasbihi da takdisi to ya ce maka in ya zo wannan doron kasan ya manta da wannan ne? sai dai in allah ya so ya zama ya mantar da shi in ka ce to kana kokarin kokarin ka ce mana shi manzo ne tun kafin aiko shi sai maka ce eh abin ba muna kokarin mu ce maka haka ne ba haka haka abin yake amma ba a yi mishi izini da ya kira wasu ba ba a yi kuma yi mishi bai ba a yi mishi izini ya ayyana ma wani ba saboda haka ranar 27 ga watan rajab bayan ya cika shekara 40 curu da haihuwa rannan allah ya so a yi kwamishinin ɗinsa official a ce yanzu an ayyana ka manzo isar da samu
to kafin nan kun san an yi rubuce-rubuce abubuwa daban-daban abin takaici wallahi mun gode ma Allah da ya sa ba mu mutu a hululu ba an yi hululu an yi hululu makiya sun yi aiki a cikin addinin nan suka ce wai wai yana cikin irin wannan tahannus din ne sannan kawai sai ya ga wani mutum ya shigo wai ashe mala'ika jibril ne sai ya ce masa wai ikra wai sai ya ce masa ma ana bi kare wai shi bai iya karatu wai sai ya ce masa yi karatu sai ya ce ban iya karatu ba sai ya sake ce masa yi karatu ikra sai ya ce ma ana bi kare sai sai wai ya makure shi ya makure shi ya makure shi sai da numfashin sa sai sai sai ya sake ce masa ikra ya ce ma ana bi kare ya sake makure shi zuwa can ya sake ya ce ikra ba ƙarshe sai ce ikra bismi rabbikal ladhi khalaq khalaqal insana min 'alaq to daga nan ne wai sai ya dawo gida a firgice ya dawo gida a guje yana jin ya firgita ya dawo wajen matarsa Hadija yana ta karkarwa ya firgita abin da ya faru da shi ta gan shi ya cancanza ta ce menene ya firgita yana ta rurrufe shi ne ya yi ta rufe shi ina maku tatsuniya ne zan ce ƙurungus in na gama to shi kenan sai ya daɗe bai fito ba abin ya dame shi da ya fito kawai sai ya duba ka sai sai ji sai ji an ci mashi ya muhammad da wai ga ka sai ya ga mutum ya tankwashe kafa yana zaune a iska sai ku dan na wuce ya yi gudu ya yi gudu yana haki ya wai ga ka sai ya ga wani mutumin daidai ka baɗansa ya sake dannawa a wuce. ya dawo ya sami khadija ta dame ne ne ce yana gani- yana gamo ne yana gamu sai ce hadija ni fa ina tsammanin fa zan yi hauka ne ta ce haba ya za a yi mutum mai kirki kaman ka mai kula da marayu mai sada zumunci mai alkhairi idan ka karshen ka kuma allah ya jarabce ka da hauka ba zai yi irin ka zama hauka ka zama hauka ya ce to ni- ni wani nake gani a iska yana magana da ni. ina gudu sai sai ce to in ka gan shi ka zo wajena turan nan kuwa sai ya gan shi ya ce ya muhammad ɗaya da nan sai yana ga yana ce mace gashi nan gashi nan, gashi nan, gashi nan. sai ta ce zo matso ta ce matso wajen kana ganin shi ta rike shi ta rungume shi kana ganin shi ya ce ina ganin shi gashi nan gashi nan. kana ganin shi sai ta kwada jikinta sai ta sa shi ji- jikinta ya manna da shi sai ta ce kana ganin shi sai sai ta ce ba na garin sai ta ce to ba aljani kake gani domin da aljani ne ko kana tare da matarka ne kuna haɗa sosai to ba zai gudu amma tun da kaga ya ga jiki na ya haɗu naka ya gudu to mala'ika ne to ba kun ga hadisi ta bi shi ganewa ba to ba nan aka tsaya ba wai sai ta kai shi wajen wani fasto
sunan shi sunan faston wai warakatu bin naufal
wai dama wai shi dan aminta ne kai wannan al'amari wa yau Allah la ilaha illallah mutum ba kunya ba tsoro ya shara da ƙarya irin wannan
sun rubuta a littafi ana karanta
wai shi dama aminta ne wai dama ya sauya aure ta kaga inda masu ke bulanda ke amma yanzu ya tsufa tuku tuku ba ma ya gani to yana karanta a- in- in- li- linjila da taura da linjila yana karanta litta- littattafan bani isra'ila yana ya- yana karanta linjila sun sun ce ba sun ce ba nasare ba sun ce ba yahudi ba saboda haka yana karanta bible sai ta je da shi suka yi sallama da yake warka ya riga ya tsufa baya gani ta ce ya dan amina na zo maka da mijina yana yana gane gani ya ce "Mm, yaro mai kake gani wakin guje wanda zai wadi da ya aure ta ba yaro mai kake gani ta ce yi mashi bayani mana ya ce kaji kaji kaji ya ce "Mm, ai wannan namusu kenan kake gani wanda yake zuwa ma musa
ina ma ina nan lokacin da za a kore ka daga garin nan in taimake ka sai wai annabi ce za a kore ni daga garin nan ya ce ai ba wani wanda ya zo da shigen abin da ka zo da shi face an kore shi daga garin su
to a na wajen wannan faston ne ma aka gano cewa ashe shi annabi
ya ce ai kai ne annabin ƙarshen zamanin shi annabi bai san shi ne annabi ba Eh, khadija ma da ta fi shi ganewa ta san cewa mala'ika ya gani ita ma ba ta sani to d- bari- bari bari mu zo mu sa hankali ko da shi sukan ce a tarihi ba a sa mashi hankali karatu in kaji kawai zin shi yasa masu ke bacewa tunda gashi Allah ya musu hankali amma sai su bace wani ne ya zo ya same ka kai ba chinese ba ne sai ce yi chinese sai zo da kuma gaskiya magana shi ne ba za ka ce mutum ikra ba sai dai in ka kawo masa allo ko takarda don Allah akwai ma'ana ka ce mutum yi karatu kawai ai sai ce me me ya kamata in yi in mutum ya ce maka yi karatu me zaka ce masa me amsa za me ta mai zaka zaka ce ban iya karatu bane me zan karanta abin da ka ce kenan in ya kawo maka rubutu ka ga rubutun chinese baka iya ba me zaka ce ban iya shari'a
to duk wauta sai suka ce ya ce mashi ikra wai sai ce ma ana da ƙara ai da sai su ce ya kawo masa allo da rubutu a ciki sai ce masa ikra sai ce ai ban iya to sai suka ce haka kawai ce yi karatu ya ce da sai ce me zan karanta wai sai ce wai ban iya karatu wai sai ya makure shi to ina da tambaya idan mutum ya zo da ya ce maka yi chinese baka iya chinese ba in ya makure ka sai ka ce cun can can can ka fara chinese
ba chinese ko ko- ko- ko- ko- ko yarbanci ne baka iya ba sai kawai in aka sha makura kawai sai yarba ya fito ko ibo yana tambaya ne ko kuma in mutum bai iya karatu ban aka aka makure shi sai ya karatu yanzu wani wani wannan da ya je karanta fatiha din nan kuna tsammani ko gora aka zuwa mashi ba a lambin shi zai ce ba da muttaqima da malika
to ya za a yi a makura annabi dun ya sai ya karatu
in mutum ya ja shi ya ji makura sai ya karatu to shi alhali kuma ta ce bayan ya makure sai ce mashi karatu sun da dukkan ne to shi ya sa abin za a karanta kenan
kuma wannan kun ga abin baka hankali a ciki kun ba tausayi ya kamata a kawo masa rubutu ne ya ce ban iya karatu ba to duk wanda ya ce manzo Allah bai iya karatu ba za mu ce masa ubanka ne bai iya karatu ba ubanka ne bai iya karatu ba duk annabi da Allah ya aiko tun daga Adam har zuwa na ƙarshe ba wani annabin da ya firgita a yayin da ake masa waye cikin natsuwa suke karɓan wahayi yaushe ne wannan manzon shugabansu zai firgice to yana cikin kogon hira
yana ibadansa kamar da ya samu sai haske cika wurin sai ƙanshi cika wurin sai ga mala'ika jibrilu ya zo ya bayani ya duka ya gaishe shi kamar yadda na lokaci da na karanto muku cewa ainihin duk lokacin da jibril ya zo wajen manzan allah yana dukawa ne a gabansa dukawan bawa domin manzan ne shi ne mai gidan jibril
jibril ya duka gabansa ya gaishe shi ya ce wa'adi ya yi lokacin aiko ka yayi ya yi magana da shi cikin natsuwa manzo Allah ya fito daga kogo ya kamo hanya
inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mukan ce ko ya kamata a yi baka abu na na mayi ka alal akalla don shi ba za a iya amince ma wuta ba na lantarki ko na janareta
صلوا على محمد وآل محمد
la hawla wala quwwata illa billah
to dama ko tun farko zai muka ce masa ana baka abu ne shi sawun san bai kamata a dashi da da haske ba sam kowane hanyarsa daban kuma akwai sala a wurin nan banda sala akwai batura kuma tun farko shi wannan ya kamata ya zama yana hada da baka abu na batir ne ta yadda ko ana magana ko wuta ta dauke magana za a ji sauti amma dai wannan sun yi sake sun dauki abin for granted shi kuma ga hasken sala ma bai kama ba ya kamata ya kama ko da ko da ko da wut- nefa ta dauke wuta ko janareta ya mutu akalla za a ji magana tun sha Allah na san abu da zafi ba daɗi saboda in ba wuta ta samu bane za amma akalla dai a daure da zafin a ji magana ana ji yanzu dai ko na ce lokacin da manzon nan sallallahu alaihi wa alihi ya fito daga kogon hira bayan an yi kwamishinin ɗinsa ya zama duk itatuwa da dabbobi duk suna cewa assalamu alaika ya rasulallah ganyayyaki kudus itatuwa suna ce mashi assalamu alaika ya rasulallah haka dabbobin daji suke su kwanowa zakoki ne damisosi ne koraye ne macizai ne duk su tsaya bakin hanya suna ce assalamu alaika ya rasulallah tsuntsaye ma haka suna assalamu alaika ya rasulallah ya iso gida khadija ta gan shi ya yi wani ƙarin wani kyau ta ce me- da wani haske ta ce mai wannan irin haske ba sai ce na annabci ne na'am akwai inda ya ce hadija ina jin sanyi zan kwanta rufe ni amma ba baya ba yana nufin wai ya firgita ba sai ya ce da hadija ki ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah ta ce wannan kalma na daɗe ina jinta na daɗe da sanin wannan kalma kaga ba bako ne ba la ilaha illallah muhammadu rasulullah ke amma official da nan ta faɗa to lokacin da aka yi ma wannan manzo wahayi to ɗan uwansa wanda yake rainonsa Ali bin Abi Talib yana tare da shi a kogon duk abin da manzon Allah ya ji ya ji duk abin da manzon Allah ya gani ya gani amma Ali ba annabi bane duk abin da manzo Allah ya ji ya ji wanda ya gani ya gani amma Ali ba annabi ba ne saboda haka suna dawowa ya- a subhanallah ya kai abbatar din kuma ma
don haka suna dawowa ya garzaya ya gaya ma babansa abu talib ya ce baba albishirinka yau an aiko annabi ya ce an mu aikin ya ce an abu talib ya garzayo a guje yana murna yana yaɗa na an yi wahayin ya ce an yi an yi ce alhamdulillah da ya nuna ma an maka wahayin ina da rai
kaga dama suna jiran wahayi ne su ɗin mai menene naka na mamaki ba shi abu ɗalib kuka ce ya je da shi da- ya- ya tafi da shi tafiyan sham wani rahibi ya gansu ya ce ya shirya masa abinci ba sai ya zo suka zo suka bashi wajen kaya ya ce ina ina yaron nan suka ce an ba mu ci abinci da da yaro ya ce ai saboda shi na shirya yana mishi tambayoyi yana ce wannan shi ya ce ya ce ina baban wannan yaro ce ga ya ce ka kula da yaron nan daga sharrin yahuda don shi ne annabin ƙarshe ya kuma za ku dawo ku ce mana ba- ba- ba- ba- ba- abu ɗalib kuma ku ce mashi kafiri wanda ya san shi annabi ne tun kafin aiko shi
ya ce ya ɗana an yi wahayin ya ce an yi ya baba an yi wahayin ya ce an yi ce alhamdulillah da ya nuna min an yi maka wahayi- wahayin nan ka- wato ma'ana yanzu an aiko ka ka isar da saƙo kafin gobe ya ce ya ɗana nuna mini alama in tabbatar da gaske ne ya ce wani alama kake so ya ce in- in- in- kowane irin alama da zan irin ya ce to kir- kira wancan itaciyan ya kira ta ta zo ya ce ta zo gare shi ya kira- ya ce mai ce mata ta koma ta koma ya ce ito na tabbata an yi in mutum yana da sha'awan karanta abubuwa da dama dangane da annabi kafin a yi masa wahayi wanda shi abu talib ya gani ya kuma sani suna nan a rubuce a littattafai kun ga kenan ashe labarin batun hadija ta ce ta ce masa eh, ai ba na tsammanin hauka za ka yi kamar wannan wannan maganan bai taso ba. wannan ma cin zarafi ne kuma da kai da kai da- da- da- da- da kai ta- da kai shi wajen wani waiwar ka ta binne naukar don a cikin wannan kirkirar labarin ya nuna ta fi annabi ma gane kuma ya nuna shi wani ba- ba- ba- ba nasare ne ma ya gano shi annabi ne shi bai san shi annabi ba in wannan ba a yi ma musa da ya yi ma wannan annabi alhali ya fi su daraja to balanta ma sai ya zama warakata bin nanofar din nan ma an shafa ba shi ma sam yana da cikin kirkirarrun labaruka wanda ba a yi shi ba sam san ba wani warakata bin nanofar kuma lalle a maka ba a san akwai nasara ba ba a san ƙarshe suna nasaranci ba amma sai suka ce wai shi ba nasari ne
wai kuma wada zai aure khadija ba. wai dan aminta ne ashe ya nuna cikin ƙwarisha akwai kirista ke
wato duk kirkirarrun labaruka ne da aka yi ta tai tashwishin addini kuma ya zanyi irin shi ne mutane za su zauna su hau kan mubari su yi ta faɗa ma mutane a ce musu shak to wannan da rana mai kawo mata yau a wajen ama suna cewa ranar mi'iraji ne daren mi'iraji daren 27 suna cewa lailatul isra'i wal mi'iraji domin a wajen ruwayan ama miraji zuwa saman bakwai annabi sau ɗaya yi a rayuwarsa amma mu a wurinmu manzan rahama sallallahu alaihi wa alihi da ruwaya ingatatta ya yi miraji zuwa saman bakwai sau ɗari da ashirin saboda ka ba mamaki a wata rana shige mu ta yau ishir- eh, daren 27 ɗaya daga cikin mirajojin nan ya auku saboda ba ɗaya ba sau ɗaya manzo Allah ya mai iraji kamar nake ce muku kan ma mai ba zan ba zan mamaki ban aka ce min lokacin da yake kogon hira din nan yana zuwa saman bakwai ne amma ba a yi mashi izinin ya kira mutane ba ba a yi mashi izinin mutane ya gaya musu shi annabi ne sai ran da aka aiko shi official aka ce to daga yau ga gaya ma mutane sannan ya zo ya fara kira aka ce manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi ya sa sa a kunnuwansa ya faɗi da ƙarfi ya ce Allahu akbar Allahu akbar aka ce wannan kira da ya yi ya isa duk ah, ka'inat sai da sai sai da kiran manzo Allah ya ya- ya ya shi ko'ina to sannan manzo Allah ya fara kira a koyi yana kiran na kusa a gidansa har abu ya dan fara dan yaduwa aka fara dan kishin-kishin a gari cewa ba- banu cikin banu hashim akwai ɗaya daga cikinsu yana cewa yana jin magana a ƙasa aka fara wannan raɗe-raɗe amma dai ba a bayyana shi manzon nan yana kiransa a tsakankanin mutanen gidansa da umarni da wa'anzir ashiratakal akrabi gargaɗi 'yan uwanka makusanta saukar kiran nan bai yana tsakankanin banu hashim kuma a a irin wannan lokaci ne manzo Allah ya sa ya sa a kirawo su- ya kirawo duk duk um, ah, hashimawa ya sa Ali ya shirya masu liyafa an ci abinci musu da mudu guda na sha'ir da kuma cinya akwai amma sai ishe su baki baki ɗayan su hali wasu su akwai mai cin mai cin rago kun kusa mutanen da ya kaman gadara ne a ce ai wannan haba in ya ta sarako sai kasusuwa amma sai da- da- da ya shirya musu abinci din sai ya zama ya ishe su ko har suka ce to me za mu ci a wannan amma ce to ku ci mana in suka ci kowa ya koshi sannan yi musu bayani da cewa Allah ta'ala ya aiko shi da sama kuma akwai bukatar su taimaka masa ya musu ma wani tayi na cewa wane ne cikin ku zai imani da ni ya taimake ni akan sharaɗin shi ne zai zama halifa na magaji na sai suka shi sai ali ya daga ya miƙe ya ce shi ne sai ya ci bishe zawo ya sake wannan da awa sai ali ne ya sake ya ci bishe zawo har a karo na uku sai ya ce to wannan shi ne ɗan uwana magaji na halifa ta bayana ku saurare shi ku bi shi a sai wasu ka dubi abubakar suka ce ka ji ya ce ka bi Allah sai suka tashi an ce ma yi wannan da'awa din an yi shi da ba ɗaya ba ba ba su ɗaya ne aka shirya masu ɗaya ba suka da suka ce yanzu da sihirin shi ya- ya ya- ya samu ci abinci kaɗan gumu shi kuma yanzu ya ayyana mana wanda zai bi shi wannan ruwaya abin mamaki akwai shi a littattafan mutane amma kuma su suka dawo suna ƙoƙarin su kawar da shi da ruwaya nun ba su so. tunda ya saba ma tunaninsu na cewa akwai wani magajin ma- ma- magajin manzo Allah ban da ne to kuma aka sai da aka shekara akalla bakwai ba wani mumini a wajen banu hashim a cikin ƙwarai har lokacin da da'awa sirriya take yaduwa sauran suna ganin akwai dalilin da ya sa ba ba su yadda ba suna ganin ɗaukaka ce don ya ga ya gama yaduwa akan cewa wannan manzon zai bayyana kuma lokacin man bayyana sa to amma lokacin da ya bayyana din sai haushin cewa ba hashimi ne ya taso saboda haka sai ya zama da yawansu su ba su san a ce sun yadda sun bi ba hashimi wanda yana nufin ɗaukakan ya ko za ya ko ba ya ya zai dawo a gidan banu hashim gidan kuma za su zama mabiya don haka ba su ba su ba su aminta ba dun dama shugabancin wannan kabila ta quraish mazauna maka yana gidan banu hashim tun daga abdu manaf ya je ga hashim bayan hashim sai ya zai ga abdulmuttalib bayan abdulmuttalib sai ya je ga abubakar a nan ne wasu su suka tsaya suna daja cewa ya za a yi shugabancinmu na ƙuraish kullum yana gidan banu hashim hashimu ya yi abdulmuttalib ya yi yanzu kuma a ce abu talib ɗansa wato ma'ana ɗaukakan nan ya dinga gidi shugabancin mu ya dinga zama a gidansu kenan suka ce to hasan su mutane a lokacin duk da suna da suka gadara da abubuwa da dama amma in suka suka suka suka suna girmama muruwa suna da wani nizamin siyasa irin nasu akwai sheikh akwai sayyid sheikh shine kamar wani dattijo mai yawan shekaru wanda kan ba da shawarwari kuma sayyid shine kamar shugaba na siyasa saboda haka ta- kamar shi sheikh shine eh, spiritual leader ke. shi kuma sayyid shine kamar political leader a nizamin su sheikh galiba tsoho ne tunda ma'anan ma sheikh kenan a lokaci tsoho to shi ko sai yana nufin shugaba ne jagora saboda haka siyada din nan sai ya zauna a gidan banu hashim hashim abdulmuttalib shi hashim ya fi ya fi su ne akan muruwa asu suka hashim sunansa amr ne sai ya zama suna ce masa hashim ya hashim ya rinjaye asalin ma'anan hashim shine daga- daga karman ha sha ma wanda yake ma'anansu ɗaya da kafa'a suna cewa hashama tharida liƙaumi
sarid kuma wani irin nau'in khubz ne kan yi babba wanda suka karera shi har yanzu rabawa na yayin sarid suka su- sun suka rika karin kumallo da shi galiban uh, sarid in aka yi shi wani katon khubz ne da ake yi in muka ce waina ba irin waina wani dun ainihin zaka balla shi zaka je yana kara amma sai a yi romo irin kamar na ganda sai a karere ya tsare sai a wurga sai a rika ci da cokali kamar complex galiba shine abincin karin kumallo na larabawa na a- a al'adance har yanzu har yanzu in ka- in ka ba kunci balarabe ya maka karin kumallon al'ada na larabawa to irin shi zai maka za ka ga ya zo da ganda da ruwan- da roman ganda din galiba kai da kafa na akuya masala to sannan kuma sai a zo da wannan farid din sai a karere a wurga a cikin ruwan roman sai a a cire cokali ba da rashi da yunwa duk gidan hashim ake zuwa ci abinci banda muruwa to kuma gashi kuma arwala yau da- da arziki da yalwa sai ya zama shine suka sallama ma shugabanci bayansa sai Ab- abdulmuttalib wanda kun san eh, kissan kawo ma eh, maka hari abraha da aka ce abraha ya zo da nufin zai rusa ka'aba sai daga cikin mayakansa suka kame rakuma ɗari na na abdulmuttalib sai aka ce ma abraha ga shugaban ƙwarai shawa nan ya zo zai karka sai ya ce ya shigo ya girmama shi ya ba shi wurin zama yana sauraron ya ɗauka zai zo ya roƙe shi alfarma ne kada ya rusa musu ɗaki sai ya magana da shi ta hanyar mai fassara mai tabinta mai- mai tarjama sai ce mayakanka sun kama rakuma na guda ɗari ka ce ka umarci su su kyale marakuma su kan marakuma sai ya faɗa ta hanyar mai tarjama yake cewa ka gaya masa lokacin da ya zo na girmama shi ya na ga ya cika min ido na ga ba tare da shi kuma na girmama shi a matsayin shugaban al'ummarsa amma yanzu dai magana sai ya zube mu. ni na zo rusa ɗakin da suke tunƙaho da shi ne shi ga shi ne shugabansu da ya zo sai yana mu magana na gane da rakuma ne maimakon kare sai ce a gaya masa shi wannan ɗakin da ya zo rusawa yana da mai shi shi zai kare shi ni kuma wa'annan rakuman nawa ne za ka ba da kana ya ce ka ba shi karansa shi mai shi abu jama'a ya ce musu to ya ce musu to jama'a yakin ba namu bane wannan ya zo faɗa da Allah ne saboda haka mu roki Allah ya kare ɗakinsa mu mu hau today mu ga yadda Allah zai da su suka yi addu'o'i wanda duk sai ba da littattafan sai sai na raka mamaki da mutanen bayan duk sun wannan su yi bincike su ce wai mutanen suna bautan gumaka cikin addu'o'in Abu- Ab- Ab- Ab- abdulmalik yana allahumma kaza allahumma kaza allahumma kaza ya yi roƙo-roƙo a- su- suka yi- sun- suna an sasane suka hau duwatsu suka kyale suna su- suna kallon ikon allah abraha ya zo allah ya ɗauko ya aiko ɗairan ababil ya tarwatsa su suna ganin sun suka dawo to kun kun kun kun shi abdul Mu- Mu- muttalib shine shugaban quraish ba wata ja to lokacin da ya rasu suka ce to wane ne zai zama shugaban su aka ce abu talib wasu suka ce to yanzu yana nufin shugabancin nan zai zo na a gidan suka ce to a cikin ku wane ne yake da mutunci da sanin ya kamata da dattako da kyakkyawan ɗabi'a da kaza da kaza da kaza irin abubuwa inda shi a ya tashi miƙe mu ba shugabanci kowa ya shiru suka ce an diga wani in dai wannan ne abu talib ya fi kowa dan abu ɗalib ɗin nan muhammadu dan abdullah dan ƙaninsa ne a hannunsa ya girma
wanda abu abu- shine wasiyan abu talib abu abu- abu muttalib ga abu ga abu talib lokacin da wafati ya zo ma abu abu talib abdul muttalib nake so ce lokacin da wasiyan wafi- wafati ya zo ma abdul muttalib ya tara ƴaƴansa cikin su har da abu lahab da ya yi da ƙanni ya ce masa ya ce masu to ga amana na muhammadu aka ce a matsayin shi na shugabansu yana da wurin zama a cikin kaba shi abu babbar su a bisa al'adarsu ba su zama da yaro ba a zama wajen zaman yara daban na da tawar babba baya ɗan yaro ya tura shi a cinyar sai zauna tare a cikin jama'a kamar za su ga cewa wannan wani irin abu ne haka ba su yi haka to amma lokacin muhammadu dan abdullahi yana yaro karami ba jariri ba yaron da zai ke biya da tabbas duk lokacin da abu mutsalib ya rasu manzo Allah shekarar shi takwas amma in ya je wannan majalisin ya zauna sai ya zauna a ƙasa sai ya ɗora manzo Allah a kujeru a cikin abu sai su suka sauna da takwar su menene haka wannan abu abu mutsalib menene wannan irin abu ka zo da yaro kai ka zauna a ƙasa ka ɗora shi a kujera a wurin zaman ka kuma mu da yaro da ba zai zauna cikin mu ba kai ka zo yanzu ba ma kawai ya zauna a cikin mu ba ne shi ne ma ya ce wannan ne yaro wannan shi ne shugaban mu duka
صلوا على النبي الكريم
to da zai cika ya ce wannan amana ta ke nan gare ku wa zai riƙe man wannan amana kowa yana fata ya zama shi ne wani mai suna rabi'a da wani mai suna abu lahab da wani mai suna wani duk suka ce su ne sai Ab- abu talib ya ce ai na fi ku kusa da shi saboda ni da mahaifinsa omu ɗaya ku ko uwayenku daban-daban Shiƙiƙi yana sha makance la'abdi ji to ai shi mahaifinsa shi kikina ne ni ne aula da shi suka ce eh ta kusa Suka ce, na je kasan himyar sarkin himyar ya gani da duba na ya zura min ido ya shiru ce kowa ya fita a bar ni da wannan bakwa ta suka bar da gani sai sarki ya ce aka ɗau- ya ɗauko wani akwati ya buɗe wani ta min wai sai ya kuna da mulku ila yawmil qiyama yace masa ne kake ba ce za a haifi wani yaro yana da wa'insu alamomi an- a birnin makka kuma mulki zai zama nasa har hurin ƙaho ya ce to me ya dangantaka na da wannan ya ce ga ganinka na san jininka ne kuma wannan ne daidai lokacin haihuwarsa ko ce kuma ba a haifa kowa ba sai shi hanya sarkin hinyar ya gani da duba na ya zura min ido ya shiru ya ce kowa ya fita a barni da wannan bakwa duk suka fita suka bar da gani sai sarki ya ce aka ɗauki ɗauko wani akwati ya buɗe wani littafi ya karanta min wama sai ya kuna da mulku ila yawmil qiyama yace masa me ne kake ba ce za a haifi wani yaro yana da wa'insu alamomi an- a birnin makka kuma mulki zai zama nasa har hurin ƙaho ya ce to me ya danganta da ajiye na amana shi yake ba ba wata tantama da abu ɗalib ya rasu ƙuraish ba za su tsallake muhammadu ɗan abdullahi a shugabancinsu ba tunda suna girmama muruwa kuma ba wanda ya kai shi muruwa kun tuna da batun warware rigiman wa ya ajiye na amana shi yake ba ba wata tantama da abu ɗalib ya rasu ƙuraish ba za su tsallake muhammadu ɗan abdullahi a shugabancinsu ba tunda suna girmama muruwa kuma ba wanda ya kai shi muruwa kun tuna da batun warware rigiman wayan da suka sake ginin aba kowace ta ce ita ce sai suka zo da kwatanniyan jini suka tsoba hannu suka yi rantsuwan jini kowace kabila in dai ba ita bace sai dai a mutu
za ka ce so za ko bai da shigowansu kawai sai suka barke da al'amin al'amin al'amin mun yadda shi zai warware sai ya ce ya cire mayafinsa mai albarka ya shimfiɗa ya ɗauko wasu hannunsa masu albarka ya ɗauko hajar asau da ɗora ya ce kowace ƙabila ta kama gefe ta kama gefe guda suka kama aka tafi da shi ya sa hannunsa masu albarka ya ɗora suka ce shi kenan kowa ma ya ɗauka Quraysh suna jiran abu ɗalib ya cika ne su zaɓi muhammadu dan abdullahi a matsayin shugabansu to amma sai ga muhammadu dan abdullahi da wata ɗaukaka ba ya wuce shugabancin ƙabilansu shugabancin duk duniyan nan ila yau
shugabancin duk duniya ila yau kiyama to ranar ne kuma sai hasara ta taso
yanzu mun dinga bin su kenan ai yanzu muna ga da muna fata su sun fi mu wata rana mu fi su to yanzu kuma in ya zama yanzu annabci su ya ji annabci ne kuma an wuce muke na har abada yaushe za mu samu wannan haushin cewa ɗaukakar na abu ba ce malamin yau sannan ya kira gangami ya kira duk ƙabiloli
da suka ta ya banu wani ya banu wani suka ce wa ke kira aka ce muhammadu amla suka ce a ya isa sai ka isa kake kiran gangami tun da ka ji muhammadu amla ya kira mu wani abu ne muhimmi kowace kabila ta sai da suka haɗu gaba ɗaya a dutsen abu kubais ya ce da su yana tsaye in na ce muku ina tsaye ina ina hango runduna za ta zo ta yaƙe ku za ku gazgata ni duk suka ce saboda mun san kai mai gaskiya ne baka taɓa ƙarya ba
sannan sai bayanan su Allah ya aiko da sako zuwa gare mu to tun da ya kafa musu hujja akan shi mai gaskiya ne sun kuma itirafi da cewa shi mai gaskiya ne yanzu in ya gaya musu wannan zai iya kareta shi imani gudun haka nan abu lahab da ya jawo shi matsayin up
kafin su ce kai mai ta labaruka suka mai da wannan annabin adi rajulun adi ordinary person mutum ordinary ba ma ordinary ne duk ma ordinary ma aka ce maka koda ordinary mutum ne in bai iya rubuta rubuta karatu ba ai ai ai ba wani ordinary cin ma ya cika ordinary ya ordinary ordinary cin ma ya cika ordinary ya ordinary yanzu ka kan yi karatu
kamar yanzu da Allah ya ce mutum bai iya karanta Fatiha ba kamar yanzu da Allah ya ce mutum bai iya karanta Fatiha ba
sannan wani mutum adi kuma aka mai da wa- ordinary kamar ma ana iya makowa ma sannan domin mene sun kafa mulki da addinin sannan kuma suka suka murkuɗa tarihi suka ci a tafau wanda suka fi ɗaukaka su ne su wanda da wanda su suka fi fa- fara imani da shi kai ka ce shi da bai gane ma shi annabi din nan bane ba na tsare ne ma ya gano shi annabi kuma matarsa ce mata gano wanda ke zuwa ba shi ɗan bane
tunda ta fi shiga ne wanda ya ɗauka wai zai hau ha ce ha cikin sahihi sahihin ruwa suna ci mishi sahihi a littafin da suke ci mishi sahihi sahihin buhari aka ce wa annabi ya je ma ya hau kan dutse ya noye ya nemi ya tsurgo ya faɗo ya mutu ya huta
zamanin zai haukace sai ya je ma ya haukar dutse zai wurgo kansa kawai jibrilu ne ma ya riƙe shi da ya faɗo ya mutu
kai shi wajen fasto